بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da juyawa a tam wato turmi na biyu kenan na dauran mu ta zango na biyu a wannan gari na buhari da ke yankin ruwan tarayya abuja wannan shine wato darasi na biyu a cikin kasidar ismail turmidi fi sunna kamar yadda muka ji a darasi na farko a wannan safiya ta ranar alhamis 21 ga watan rabiul awwal hijira 1446 daidai da 24 ga watan oktoba 2024 mun ji yadda wannan malami ya fara bayani akan aƙida ta ahlus sunna ta farkin magabata na ƙwarai bayani game da tsoratarwa akan ta'awili da kuma hani game da shishigi wajen ƙoƙarin fahimtar abinda ba a baka damar ka fahimce shi ba ta yanayin da ba a halasta ba wato amfani da falsafa ko ilmul kalam wajen ƙoƙarin fahimtar Uh, ilmomin tauhidi da aƙida uh, ya fara wannan zance har ya tike zuwa ga inda ya fara bayyana aƙidar cewa shahidna bi annallaha uh, la rabba ghairuhu wa ahmada mab'uthun ila al-khalqi munziru kaga wannan shine kalmar shahada kenan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga shine imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a matsayin shi na ɗan saƙo kuma cikamakin annabawan Allah. Abu na gaba shi ne imani da littafin Allah, to shi ne da za mu tashi kan ɗango a gunduwa ta sha hudu, faɗinsa wa anna kitaban fina kalamuhu wa in shakka fihil mulhiduna wa ankaru shahidna bi anna Allah kallama abdahu ولم يك غير الله أنه يعبر غداة رأى نارا فقال لأهله سآتي بنار أو عن النار أخبر فناداه يا موسى أنا الله لا تخف وأرسله بالحق يدعو وينذر وقال انطلق إني سميع لكل ما يجيء به فرعون ذو الكفر مبصر وكلمه أيضا على الطور ربه وقرب والتوراة في اللوه تسطر yace wa anna kitaballahi fina kalamu kuma mun yi imani da cewa littafin Allah a a kalamu zancen Allah ne zancen Allah ne wanda ya yi shi hakikatan eh zancen Allah ne madaukakin sarki wanda ya yi shi hakikatan kalamuhu wa in shakka fihi almulhiduna koda ko karkatattu sun yi shakka game da haka wa ankaru kai sun ma ƙaryata ba sai da cewa zancen Allah bane akwai karkatattu cikin yan bid'a cikin asha'ira da yan falsafa wanda suke ƙaryata haka suke ƙaryata cewa Allah madaukakin sarki yayi magana hakikatan ba sa yarda da wannan siffa ta ubangiji shahidna bi anna Allah kallama abdahu ce mu mun shaida cewa kamar da Allah ya bada labari cikin alkur'ani mu mun yadda cewa Allah ubangiji yayi magana da bawansa annabi Musa kenan ah Allah madaukin sarki yayi magana da shi walam yaku ghayrallahi anhu yu'abbiru ba wani ne koma bayan Allah yake fassara abinda Allah yake faɗi ba domin su a sha'ira abinda suke cewa abinda annabi Musa ya ji ba magana Allah bane a'a wani zance ne da ke ba da ma'anar abin da Allah ya faɗa sai aka juya shi yadda annabi Musa zai iya ganewa to wannan zancen su ne fassarar su ne Allah dai ya ce wa kurfil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ko Allah ya ce wa nadainahu min janibi turi layman wa qarrabnahu najiya Allah ya ce mun kiraye shi mun kusanto da shi mun gana da shi Allah ya ce mishi inni anallahu ko ni ne ubangijinka fakhla na alaika ka cire takalmanka innaka bil wadil muqaddas tuwa Allah ya mishi magana inni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudi Allah ya mishi magana ya zance annabi Musa kuma ya ji zancen kuma ya mayar shine abin da yake gaya mana anan yake cewa wato shahidna bi anna Allah kallama abdahu wa lam yaku ghayru Allah anhu yu'abbiru ghadata ra'a naran ranan da da safiyar da ya ga wato wutan nan kamar da Allah ya faɗa id ra'a naran yayin da ya ga wuta faqala li ahlihim kufu yace ma matarsa jirani inni anastu naran ni na hangi wuta la'alli atikum minha bi qabathin aw ajidu 'alan nari hudan cikin suratu faha kenan ko yace watakila in zo muku da bakin wuta ko in samu shiriya in gane inda ya kamata bi falamma ataha nudiya aka kira shi cewa ya Musa Allah ya ce mishi inni ana rabbuka fakhla'na alayka Allah ya ce mishi innaka bilwadil muqaddas tuwa haka suka yi da ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce mishi wa ana ikhtartuka kuma na ma zabe ka fasma' fastami lima yuha ko tsaya ka ji abin da za a yi maka wahayi Allah dan take ya ga mishi cewa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha Allah ya ce za kullu nafsin bima tas'a Allah ya mishi zantuttuka da yawa haka ya tambaye shi ya ce wa ma tilka biyaminika ya Musa duk wannan wai su ce ba su yarda ba kuma fiye suke so ya musu duk wannan dogon tattaunawa da aka yi wai suka ce ba su yarda ba magana Allah bane Allah ya kyauta yace gadatar anaran fa qala li ahlihi yace wa mutanen mu iyalin sa ku zauna fa qala li ahlihi sa'ati binarin aw minan nari ukhbaru zan zo muku da wuta da za ku yi bakin wuta da za ku yi makamashi da shi aw anin nari ukhbaru ko kuma daga wajen in samu labari na hanyar da ya kamata mu bi fanadahu ya Musa anallahu la takhaf Allah ya kira shi ce kai Musa ni ne ubangijinka kar ka ji tsoro sannan aka ce mishi kenan ya yadda alqiha ya Musa fa alqaha fa idahiya haytun tas'a ya wurgar da maci da sandarsa sai ga ta zama cijiya sai ya ji tsoro ko Allah ya ce mishi kada ka ji tsoro wa arsalahu bil haqqi kuma Allah ya ce na aiko ka da gaskiya wa ana kataruka fastami lima yuhadin ke yad'u wa yunziru yaje wa'azi yayi gargadi aka ce mishi tafi yayi wa'azi wa qalan taliq inni sami'un li kulli ma yaji'u bihi fir'aunu dhul kufri mubsir kuma aka ce idhab ila fir'auna innahu tagha faƙul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ce ka je kai ma annabi kai ma fir'auna wa'azi ka ce mishi ya ji tsoron Allah ya tuba ya daina dagawa a wani wajen Allah ya ce su tafi shi da dan uwansa shine yake shara nan inni ma'akuma asma'u wa ara ku tafi ina jinku kuma ina ganin ku qalan taliq inni sami'un likulli ma yaji bihi fir'aunu zul kufri ina jin duk abin da fir'auna zai kawo na kafirci mubsiru kuma ina gani asma'u wa ara Allah yana ji kuma yana gani Allah ya yi annabi Musa wannan ta goma shi ya ce mishi ka je kai annabin Allah ne kai wazi annabi Musa ya nemi alfarma cewa a haɗa shi da Haruna ɗan uwansa a matsayin mataimakinsa ya ce haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira yace a hada ni da dan uwana wa akhi arun harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridi an yusaddiqu duk ga sunan ayoyi mabambanta a wurare daban-daban cikin namli cikin kasasi cikin baha cikin maryamu cikin wane ne ga sanan wurare daban-daban amma yan bid'a suka ce ba su yarda ba Allah ya ce musu ku tafi ku je ku yi wa'azi wa kallamahu aidan ala turi rabbuhu hakanan Allah ubangiji ya sake yin tattaunawa da annabi Musa a turi saina a wannan wuri da Allah ya mishi alkawari cewa ya zo ya sake zuwa wancan na farko a hanyar dawowar shi daga Madiyana bayan da ya gudu bayan ya yi kisan kai ya fita a tsorace ya je wancan gari ya gamu da abin da zai gamu da shi na wahalhalun da ya sha rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir har aka zo aka bashi aure aka bashi aikin yi ya zauna ya biya sadakin ala anta ajurani thamaniya hijajin fa in atmamta asharan fa min indik ya zauna shekaru goma cikin kasas kenan ko yayi wannan aikin sannan falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahli ya fito da garin madiyana zai koma garinsu na misra kenan to anan ne ya ga wannan wuta a karo na farko kuma ya ganawa da Allah a karo na farko a karo na biyu kuma daga misra Allah madaukakin sarki ya kiraye shi cewa ya taho da mutane 40 cikin mutanansa yabo zai gana da Allah shine a karo na biyu shine yake nufi da cewa wa kallamahu aidan ala turi rabbuhu wa qarraba wa qurriba aka aka kusanto da shi wattauratu fil lauhi tustaru sannan aka rubuta mishi at-taura akan allunan nan shine lokacin da aka bashi at-taura a aka aka aka ce ya kai ya wa'azi da ita da ya dawo ya tarar da rigingimun da suka faru na Musa Samiri shine har ma ya zubar da allunar cewa ya fushi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ya kama wato kan dan uwansa Musa yana cewa me yasa ka watsa min ka al'ummata yace kai hakuri ga abin da ya faru gashi gashi kamar yadda dai aka sani ah wa kadhalika qala Allah fi muhkamil huda haka Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin littafin sa Qur'ani wanda ke cike da shari'a muhkami cikakkiyar shari'a wa isnaduhu ruhul aminul mutahhar kuma wanda isnadin wato wanda ya sadar da mu da alqur'anin daga Allah shine ar-ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin ar-ruhul amin shine malaika jibril alaihi salam shine an-namus alladhi kana ya'ti Musa kamar yadda waraqatu ibn Nawfal ya kiraye shi babban mala'ika babban ɗan saƙon nan mai ƙarfi wanda yake ainihin wato bu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la mai ƙarfi ne malaika jibrilu Allah madaukakin sarki ya bashi ƙarfi yana iya kifar da alƙarya gaba ɗaya shi kadai kuma amintacce ne ruhi ne mai aminci da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da saƙon zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sakon alqur'ani to shine isnadum wato shine katangan mu ko kuma gada da ta sadar da mu da alqur'ani daga Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ya ba jibrilu jibrilu alaihi salam ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi kuma ya karantar da al'ummarsa wa inna waliyallahi fi dari khuldihi ila rabbihi lil kibriya'i sayanzuru ya ce kuma wa inna waliyan lahi kuma mun yi imani da cewa a majibinta Ubangiji masoya Ubangiji waɗanda suka samu tsira suka shiga aljanna Allah ka samu a cikinsu fi dari kuldihi a gidan matabbata ɗin nan cikin aljanna ila rabbihi zil kibriya isa yanzu za su ga Allah Ubangijinsu maɗaukaki wanda yake zul kibriya Allah ma'abocin girma da ɗaukaka, to za a gan shi a cikin aljanna kamar da Ƙur'ani ya ba da labari, wujuhun yau ma'idin nazira, nazira ila rabbi ha nazira. Wasu fuskoki suna cikin annashuwa suna masu kallon Ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki. Sannan a cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana cewa ‘yan aljanna za su ga Allah idan sun gan shi ɗin farko kamar da yake rawar muslim farko zai fara zo musu sura wanda ba su sani ba sai su ce wannan ba shine suran ubangijinmu ba muna nan muna jiran ubangijinmu ya bayyana gare mu daga nan sai Allah ya bayyana a surar da ya bayyana mana a cikin ƙur'aninsa da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana mana a cikin hadisansa sai yan aljanna su gane ubangiji sannan su farin ciki farin ciki mara misaltuwa har ya mantar da su gaba ɗayan ni'imar aljanna ba shine yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tamthilin wa darbin min misali da bayar amari yace fayamsauna na'ima idza ra'au idan suka ga Allah madaukakin sarki sai su manta ma da duk ni'imar da suke ciki ta aljanna wannan ni'imar ganin fuska Allah ta fiye musu komai a faya khusrana ahlul itizali inji mai badalul amani saboda dan aljanna za su ga Allah ubangiji madaukakin sarki a matsayin ni'ima mafi girma da Allah madaukakin sarki zai gwada musu bayan ni'imomi na yau da kullun da ake samu aljanna Allah ka samu dace walam nara fi ahli al-khusumati kulliha zakinan wala za khashiyatin yatawakkaru wannan akwai akwai kuskuren bugu a wajen cewa yake walam nara fi ahli al-khusumati kulliha zaga ya ce zakinan amma zakiyan ne wala za khashiyatin ya tawakkaru walam nara ya ce mu ba mu gani ba fi ahalil khusumati a cikin duka ma'abota khusuma duka yan bid'an nan su ibnu abi du'ad su bishrun al-marrisi su waye waɗannan yan bid'a mabambanta da suka kawo matsaloli da rigingimu a cikin al'amarin addinin Allah suka rikita aƙidar mabiyansu ko ba mu ga wani ne basira ma a cikinsu duk wasu wasu dolaye ne wasu marasa fahimta ne domin wanda ya gaza fahimtar abin da Allah ya aiko da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya je ya dauki wata shiriri ta shi to wannan babu zakai babu basira babu gamdakatar a cikin al'amarinsa duk da zaka tarar cewa sun iya surutu sun iya sharhi sun iya kalele cewa amma wannan duka ba wannan fasahar duka ba alkhairi bace gare su dama da gaskiya abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana tsoratawa al'ummar sa akwai munafiqun alimul lisan munafiki wanda yake mai zakin baki in dai wajen sharhi ne da irabi da da ta'aliki to yafi kowa fasaha amma kuma ba zai faɗi zancen yadda Allah ya faɗi shi ba zai faɗi aya Allah yadda take ba sai ya murguɗe ta sai ya juya ta to wannan abun tsoro ne domin zai halakar da al'umma mutane da dama za su ruɗu da fasaharsa a ɗabi'ance mutumin da yake da fasahar zance yake da hikimar magana in ya zo huɗu ba ko ya zo wa'azi ko ya tattaunawa Allah ya ba shi fasaha to wannan yana da saurin ya ja hankalin mutane yana da saurin mutane su karkata zuwa ga ra'ayinsa don ya zama wannan fasahar tashi ta tsiraitu daga asalin gaskiya kaga duk wanda ya bi shi halaka zai amma kai da kake da kyakkyawar aqida sai ka rasa meye abin dadi a cikin maganarsa yanzu kaman zazzaki an dade ana cewa zazzaki wai mutum ne mai fasaha amma indai ka san ilimi na addini da kaji magai sai ka dauka to wai na fasaha take wannan yana ta wani abin nan kwangabakon baya magana babu hikima babu marja'iyya babu cewa ga inda magana take kawai labaran da da na yanzu labarai kawai amma sai aka cewa ai ai shege ne wajen magana sai ka rasa ina ne shigantakar take sai ka ji shi empty to ka kwatanta kuma duk wani irin sa wanda ya dauki bid'a ya zama wato jagoran yada ta sai ka ji Allah madauki sarki ya cire albarka daga cikin zancensa sai ka ji zancensa kawai empty ne amma jahilai da waɗanda ba su san a yaƙi da gaskiya take ba suna ruɗuwa da irin wannan dogon surutun da da 'yan bidaya suke ya ce a walam nara fi ahalil husumati kulliha zakiyan wala za khashiyatin ya tawakkaru haka nan a cikinsu ba ma ganin wani wanda yake da alamar tsoron Allah wanda yake bin abubuwa sannu-sannu ولم يحمد ولم يحمد الله الجدال واهله ولا كان وكان رسول الله صلى الله عليه ولا كان رسول الله ان ذاك يزجر ولم يحمد الله الجدال ubangiji madaukakin sarki bai yi yabo ga musu da jayayya wa ahlahu da masu yin musu ba a hasali ma an yi hani daga yin jayayya akan ayoyin Allah manzala sallallahu alaihi wasallama ya taba fitowa wata rana yaga wasu sahabbai suna tattaunawa akan ayoyi wannan na cewa aya kaza ta yi cikaro da aya kaza aya kaza ba ta dace da aya kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi yayi musu tankiya yayi fada sosai idan shi ya kada yi ja yace na hane ku ku daina buga ayoyi junansu da junansu innama anzalallahu kitabahu liyusaddiqa ba'dahu ba'da Allah suka da alqur'anin sa ne dan sashin sai ya gasgata wa sashi nabi ya ce duk abin da ku gane ba ku ce amanna billahi wa bima anzal ku ce mun yi imani da Allah da abin da ya saukar shine abin da Allah da kike ya umarce mu a ƙarshen bakara fadan Allah madaukakin sarki a a a a a wata menene wattaba'u a'a ba nan ba ƙarshen bakara a ƙarshen ayoyin ƙarshen bakara din nan ba nan ba ayoyin ƙarshen bakara ayoyin ƙarshen bakara kowa bai san su ba su nake tambaye ku amanar rasul amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufariqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'ana ha shi nake nema wa qalu sami'na wa ata'ana bayan da duk aka gama tattaunawa mai tsayi da ke cikin bakara da duk bayanan da Allah ya da suka shafi imani suka shafi kaddara suka shafi fiqhu suka shafi aqida suka shafi aure da saki da wane ne da tada matattu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita da Ali Imran innahuma zaharawani wato wato manyan surori ne wanda duk ya iya su to ya zama malami to duk wannan abin da ake so a ƙarshe shine ka yi imani ɗin da abin da aka ambata sami'ina wa ata'ana ghufranaka Allah muna neman gafaraka akan kurakuranmu wa ilaikal masir to wannan abin shi aka umarci mutane da su aka hane su da jidali Nabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi Allah ya ce wala tujadu ahli kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai abin da yake mafi kyau wai za su mita ladina yakhudna fi ayatina fa'arid anhum in ka ji waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah suna kutsawa ka bar wajen da suke hatta ya kudu fi hadisin ghairi har sai sun koma wani zance wanda ba wannan ba wa in ma yan sai naka shaytanu ba ta qurba da zikira in ma ka manta da ka tuna ka kama da waɗannan azzaluman mutane ga sunan dai bayanai daban-daban akan haramcin jayayya game da alqur'ani haramcin ɗaukan aya a nan da can a gwara su a ce sai an ga wacce ce ta kada wacce to wannan abin an hana musulunci bai taɓa yabawa jayayya ba tafarkin jayayya da musu da mujadala ba tafarkin Allah bane ba tafarkin addini bane domin ba a yin shi don gina addini ana yi ne kowa don ya kare ra'ayinsa yanzu kuma abin mamaki za ga shi mutane suke takama da shi kullun kaji wani na gayyatan abokin jayensa cewa a zo a yi jirage tun ana yi ma a ɓoye yanzu ma har sai a zo ana yi a alalbasil mubashir a live stream ce mu haɗu a tasha kaza ko a gidan tv kaza don kawai a yi jayayya larabawa sun fi kowa zaƙewa a wannan abu larabawa suna yin shi sosai to yanzu ga wa ya iso kanmu wa yanzu bakaken fata ya iso kanmu kullum za ka ji jidali jayayya wani ma zai tashi gari gari tun daga na Abuja ya tafi Lagos ko Kaduna ko Sokoto kawai don ya je ya jayayya da wani abokin husumarsa kuma a ƙarshen jayayya kawai kowa so yake a ce shi ya ƙura ɗayan ba wai gaskiya ta yi ta yi nasara ba a kowa ra'ayin shi kawai yake so ya zama cewa ya ya samu ta goma shi to wannan ba tafarki ne na addini ba ana yin musu da jayayya ne kawai don nuna gaskiya idan akwai bukata kuma a bisa ƙa'idoji da tsare-tsaren da malamai suka kawo. Wa kana Rasulullahi sallallahu an zaka yanzu, ko manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya kasance an zaka game da wannan ɗin yanzu yana jan kunne, yana tankiya, yana jan kunnen mutane game da gujewa wato jayayya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan kunnan mutane cewa su guje ma jayayya shine da ya fito yaga ana jayayyar har ya ce ma da an sanar da shi wani dare ne lailatul qadari amma an fasa bayanin saboda jayayya da yake haka Umar dan Khattab yayi ma wasu cikin sahabbai tankiya yayi tsawa akan samun sa da ya sana musu game da wasu ayoyi a cikin alkur'ani wannan na cewa kaza shine daidai nashi wannan ma na cewa kaza shine daidai nashi so da ka zama jayayya akan addini ba ta farkin ahlus sunna bane musayya in kuma ta kama za a yi wani abu da sunan munazara ko da sunan hiwar to yana da ka'idojinsa yana da kuma manufofinsa in ya cika wannan ka'idojin da manufofi to babu laifi wanda ya cancanta yana iya tattaunawa amma dai a mai da shi ta farki a ga wai kamar da shi za a yada ilimi to wannan ba a samu daga ahlus sunna ba wa sunnatuna tarkul kalami wa alihi wa min dinihi tashdiquhu wattaqaduru yace wa sunnatuna mu tafarkin mu mu ahlus sunna tarkul kalami wa alihi barin yin musu da barin biye ma yan jayayya ahlul kalam sune dai asha'ira su mu'tazila da sauransu wanda suka gina addinin su akan komai jayayya ne munazara ita ce tafarkin su to mu tafarkin mu na ahlus sunna shine guje ma wannan tafarki nasu da kuma su masu tafarkin wa man da guje ma wanda dinuhu shi addininsa tashdiquhu shine wato kumbura magana ashadaqa shine zance kankane aita ya kwankwana shi aitayi aitayi a azo azo za a yi muƙabalan ma sai a ai awa uku ana magana akan li'irabi akan nan wasalin nan da ya kamata rafa'a ce ko ba rafa'a ba a manta da asalin ko kuma wannan kalmar tana zuwa da jam'i ko ba ta zuwa aitayi aitayi har a gaji ba kai ga asalin ƙabiya ba shi ne tashdik wata ƙa'uru da kuma wato a girbe zance a dinga shaci faɗi shi ne a taƙa'ur zance wanda ba yi da tushe ba yi da asali wanda ba a taɓa jin shi a bakin wani ba sai kai irin maganganun wancan ɗan kanan nan mai sunan shi ɗan gina sir kabara mutum ya dinga girbo maganganu wanda ba a taɓa jinsu ba wanda idan mutum mai ƙaramar ƙwaƙwalwa ce ma wani yanzu sai ya ji kamar zai haukaci saboda tsoro da tashin hankalin da ke cikin magana to wannan irin masu wannan tafarkin abin da ake so kawai shine a guje musu saboda ka ba daidai bane in ka ga irin wannan munanan zantuttukan ka je kana yaɗa su sai kun ji abin da wane ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jama'a an shiga uku duba irin to anan inda ka yada din anan wani zai ji ka ƙara ka ƙara fadada nitaq na wanda suka san magana irin wannan magana yi ake gaban ba san da ita ba in ba ya zama dole ba wa kullu kalami wa kullu kalamiyin qalilin khushu'uhu lahu fihi bai'un lahu fihi bai'un wa suqun wa matlab wa kullu kalamiyin yace haka kuma duk wani dan ilmul kalam duk wani mai bin tafarkin ilmul kalam wato wanda yake bin tafarkin asha'ira ko maturidiya ko kullabiya waɗannan ukun su aka fi sani da ɗan ilmul kalam saboda duk zancen su a cikin tauhidi suna gina shi akan alkalamu fi kaza alkalamu fi kaza alkalamu fil qadari alkalamu fil janna alkalamu fil ma'adi sai ake ce musu ɗan ilmul kalam ko kuma saboda yawan zance da suke yi babu hujja zance ne kawai na lau kaza da kana kaza lau fa'ala kaza idza fa'ala kaza fala budda an yakuna kaza to sai ake ci musu ahlul kalam mazhabubun nan guda uku ash'ariya da maturidiya da kullabiya sune jagaba wajen wannan tafarki yace to duk wani kalamiyin qalilin khushu'uhu wanda natsuwarsa kadanci za ga bayi da natsuwa lahu fihi bai'un wa suqun wa matjam wanda a cikin wannan addinin nasa anan yake ci yake sha yake siye yake sayarwa ya mai da addinin shi kasuwa ya mai da addinin shi shine jarin sa ya mai da addinin shine matjar matjar kamar a ce shago ke kasuwar sa wurin cinikayyar sa to duk wanda yake yin addinin sa dan neman duniya to an umarce mu da mu guje shi shine cikon magana ko cewa wasu natuna tarkul kalami to haka wasu natuna tarku kulli kalamiyyin duk wani wanda aka fahimci cewa addinin da yake yi duniya yake nema da shi abin da ya kafa na addini masallaci ko kungiya ko na foundation ko wata majalisa da ya kafa da suna addini amma duniya yake nema da ita wato kudi yake nema ko mukami ko shuhura ko makamancin haka aka fahimci haka to abin da ya kamace ka da shi kada ke so ka tsira da addinin ka shine ka jaye gefe daga gare shi tafarraga qaumun lil jidali wa aghfalu tariqat tuqa hatta ghala ghala al mutahawwiru wa qasu bi ara'in di'afin wa farratu wa ra'ayin ladhi la yatba'u al haqqa abtau yace tafarraga qaumun lil jidali akwai wasu mutane waɗanda suka saki linzamin kansu kawai dan musu su sun yi tafarrugi wato abinda suka dauka matsayin addini da suka sa gaba shine jayayya duk inda ka gansu yan jayayya inda ka gansu yan muqabala yan jidali wa agfalu tariqat tuqa sun rufe kofar jin tsoron Allah kofar neman shari'a sun rufe ta ba sa karantawa ba sa aiki da ilimi amma suna da wato kokari da ƙarfin hali akan yin muqabala hatta galal mutahawwir har a cikin su aka samu zakewa a wajen almutahawwir shine wato wanda ya karkace at-tahawwur shine wanda yake yin abubuwan shi a cibarkate wanda babu natsuwa har suka yi guluwi wato wannan yana ishara zuwa ga tafarki irin na mu'tazila da ash'ariya da sauransu waɗanda addinin su a waɗancan zamunan musamman a ƙarni na uku ya shahara cewa ba su da aiki in banda jidali muƙabala inda suka zo wata makaranta ko wani majalisi ko gidan wani malami za su zo ne don a yi jayayya kawai a yi musu ko sun zo da sunan tambaya to ba tambaya ba ce daga an ba da amsa kawai za a fara jidali a fara musu to irin wannan tafarki na gaskiya baya daidai da su imam malik wani ya zo wurinsa ya ce na zo ne mu yi muƙabala ya ce ni ba zan yi muƙabala da kai ba shekara jin tsoro ne ya ce ni ina kan abin da na amince da shi ne gaskiya ne ba na bukatan sai in na ƙure ka sanan tabbatar gaskiya ne ba sai wai in na faɗa ka kasa ba da amsa sanan na san gaskiya ba ne sai da haka kai ka je ka samu wani irin ka wanda yake da shakka akan abin da yake akai sai ku ta jayayya kasan suna kawo mutane shubha cewa to yanka kin jayayya ba ka yarda da abin da kake akai bane a tsabar yarda ce ai tsabar misali yanzu ne mutum ya zo kawai ya ce yana so ku yi muƙabala akan zai tabbatar maka da cewa babanka ba babanka bane babanka ba shine babanka ba kana buƙatar kai muƙabala don tunda kai ka san babanka babanka ne ko kuma yace ma kai din nan da kake gani ba kai bane wani ne can da ba eh eh ko waye ka dake nake ce wannan waye fa ba taka bace amma an kana son tabbatar maka zo mu zauna mu yi muƙabala daga ce wannan mahaukaci ne baka da lokacin sa kai hansa da kaje ka siya da kudin ka kasa layin ka kake amfani da ita tamfirin ɗinka shi ke buɗe ta ko abin nan ɗin faso ɗinka shi ke buɗe ta kuma wani ce maka a ba taka ba ce ko gidan kuɗin ne ce na ba gidan ku ba ne ina da hujjoji to shi ne irin wannan wanda ce maka siffofin Allah da ka sani ba haka suke ba kai kuma ka san haka suke ka san ayoyin ka haddace ka karanta ka biya an biya maka to ba za ka yi musu da shi ba ba a yin jayayya da su ya ce wa ƙasu bi ara'in da'afin suka kafa ƙa'idoji na ƙiyasi da wasu ra'ayoyi masu rauni wa farratu suka kai matuƙa wajen yin jayayya da musu tafriɗi shine wuce iyaka wa ra'ayin ladhi la yatba'ul haqqa abtaru wa ra'ayu kaga duk tunani ko wani fahimta na mutumin da alladhi la yatba'ul haqqa na mutumin da baya bin qur'ani da sunna abtaru wannan ra'ayi shine mafi wofanta duk mutumin da yake da wani wata fahimta ko wani ra'ayi ko wani kuduri ko wata ka'ida da yake rayuwa a kanta sai aka ga bata bin shari'a ubangiji bata bin qur'ani da sunna ko to da yadda kaga abin mai kyau barna ce a cikin addini duk wani ra'ayi na wani mutum wanda ya saba wa gaskiyar da ke cikin alqur'ani da sunna to barna ce ba daidai bane yadda wani ya ganshi daidai ba daidai bane yace jazallahu rabbal alami rabban nasi annabna hanbalin wa sahibahu khairan idan nasu uhdiru samiyu nabiyillahi a'ani muhammadan faqul ibn nuhin wal maqalatu taqsu yace jazallahu rabban nasi jazallahu rabbun nasi annabna hanbalin wa sahibahu khairan ubangiji Allah ya saka wa dan gidan hambal da alkhairinsa shi da abokinsa idan nasu uhdiru a sa'ad da za a tashi mutane ranar alkiyama ya Allah ana roƙonka da dan gidan hambali da abokinsa ka saka musu da alkhairi a taron alkiyama waye abokin nasa yace samiyu nabiyillahi mai sunan manzon Allah dinnan takwaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'ani muhammadan ina nufin mai suna muhammadu faqul fi ibn nuhin kace kai magana game da ɗan gidan nuhu wal maqalat taqsu yace kai maganan ma ba za ta isa ba yana ishara zuwa ga ɗan hambali da shine ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani imamu ahlus sunnah wal jamaa malam ahmad ɗan muhammad ɗan hanbal abu abdullah ash-shaybani al-marwazi al'imamu Ahmad ibn Hanbal da aka sani mai musnad da sauran littafai masu albarka wanda mashahurin malami ne cikin mafiya shaharar malamai guda hudu da suka kafa mazhabi a tarihin musulunci da da yake shi ba shi kafa mazhabin nasa ba da wasu jikokin shi ne masu kafa ya hana ɗalibansa da ‘ya'yansa ya hana su su kwafe maganganunsa sai dai hadisai amma daga baya su abubakar al-khallal ya dinga bi ƙauye da birni yana ta rarumar zantuka Imam Ahmad ibn Hanbal har sai da ya tada abin da ake cewa mazhabu al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga baya bayan kusan shekaru 100 da rasu Ahmad dan Hanbal domin shi Khallal ya rasu 313 Ahmad dan Hanbal kuma ya rasu 240 da 23 kaga shekara 90 kenan tsakankani amma su ɗaliban shi su abu dawuda su kausaj da 'ya'yan shi su salihu su abdullahi da sauransu duk ya hana su tattara maganganunsa akan fiƙi su daga shi mazhabinsa daga baya ne aka ga dacewar a tattara su amma Allah ya sa abin albarka ya zama ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu suka wanzu a a makarantun fiƙi na musulunci bayan su akwai wasu akwai sauri yana da mazhabinsa sufyan sauri abu isa ga dan rawiya yana da mazhabinsa dukkanin sa'annin Ahmad dan Hanbali ne amma su nasu bai wanzu ba Allah bai kayyade musu dalibai da suka wanzar da abin da suke faɗa ba sai dai a gansu ɗaiɗaiwa a cikin wasu littattafai kuma Ahmad dan Hanbali kamar yadda aka sani ya fuskanci jarabawa mai girma ta fitinan khalqul Qur'an da shi da wannan abokin nasa shine Muhammad ibn Nuh wanda tare aka daure su a ɗaurin tankila a jikin jaki kamar da ake ɗaura mangala aka tafi da su tun daga bagadaza za a kai su tarsus a lokacin shi halifan wato ma'amun abbasi yana wannan gari mai suna tarsus wanda yanzu yana cikin ƙasar iran ne to a hanya shi muhammadu bin nuh jikin shi ya kasa jura wannan wahala allah ya mishi rasuwa allah ya gafarta mishi shi kuma ahmad dan hambali da aka isa bayan garin da daddare aka ce to bari a jira sai gari ya waye sannan a isa cikin garin a kai shi wurin sarki a tuhume shi ba nan ne ya addu'a ya ce ya Allah kar ka gama fuskata da ma'amun addu'a da yake ce Allah ina roƙonka kar ka gama fuskata da ma'amun kuma aka waye gari ma'amun ya mutu Allah bai gama fuskar su ba kaga ce ba ce Allah ya kashe shi ba shi da ce kada Allah ka gama fuskata da shi sai Allah ya mushi Allah ya amsa mishi addu'arsa, Allah ya kalli tsarkin niyyarsa da ittirarinsa, da kuma shi ma'amun ɗin yana cikin hali na, na ya sha giyar mulki ta cika mai ciki, baya ji baya gani. Ya ɗauko wani mummuna aƙida ya ce ita ce aƙidar gwamnati, kuma dole kowa sai ya yi iman da ita. An kirayi malamai da yawa, an zare musu ido, an yi musu kashedi. wasu an ba su kuɗi mafi yawa suka sallama mashi ba don suna so ba akwai malamai da yawa da ake ambata idan ka je karan tarihin wanda suka shiga cikin wannan ja'iba irin su Muhammad ibn Sa'ad katibul katibul waqidi Muhammad ibn Sa'ad mai sira da magazi irin su Yahya ibn Ma'in irin Ahmad ibn Ibrahim ad-Dauraqi irin su Yazid ibn Harun irin su Imam Shafi'i irin su Zuhair ibn Harbi duk waɗannan manyan malaman sun fi arba'in waɗanda aka musu kashedi aka wasu aka kulla makarantunsu wasu aka dakatar da albashinsu wasu aka kore su wasu aka sa su a gidan yari wasu aka ce to ku kuma za ku fito ku faɗa abin da gwamnati take so ko kun ji ko kun so ku je ku faɗa a mambari ku je ku faɗa a makarantar ku Ahmad dan Hanbali da shi da Muhammad ibn Nuh da wasu ƴan kaɗan su kuma suka ƙi aka buga aka raya suka ƙi saboda aka aka cutar da su cutarwa mai yawa to shine anan yake musu addu'a yake cewa jazallahu rabbun nasi annabna hanbalin wa sahibahu khairan ubangiji Allah ubangijin mutane ya saka wa dan gidan hanbali da alkhairi ya kuma saka ma abokinsa da alkhairi idan nasu uhdiru wannan sakamakon na alkhairi Allah kai musu shi a ran da zaka tara mutane yawma yajra'u Allahu alkhalq sami shi wa sahibu din shine a samiyan samiya nabiyillahi za a karanta shi da nasaba kenan saboda badari ne akan wasahibu samiya nabiyillahi takwaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammadu an sawa manzon Allah sunansa a yana da gaskiya abinda sahabbai suka yawaita yi tun bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ta sanya wa ƴaƴansu suna Muhammad Muhammad dan gidan Abubakar Muhammad dan gidan Aliyu yana da Muhammad shine Muhammad ibn al-Hanafiya da sauransu amma daga baya sayyidina Umar dan Khattab ya kafa doka ya hana kamar yadda al-Imam Tabarani ya ruwaito a cikin mu'jam dinsa saboda akwai wani yaro mai suna Muhammad ibn Thabit ibn Zaid ibn Thabit Zaid dan Thabit wannan sahabi yana da mai suna Muhammad sai kawai Umar ya gaishe kawai yana dukan yaron sai ce ka sa mushi sunan manzo Allah kuma ka da kai kanka ɗaya kuwa shi to na canza mai suna daga yau nan take Umar ya canza mai suna ya ce sunan shi wane ina jin ko Suhail ya same ko Sahal na manta ya same wani suna ne nan take yace daga yana canza mai suna an kaga maka cigaba da dukan shi amma ba za ka same sunan manzo Allah kuma ka da kai ba saboda haka kuma Umar ya sa aka yi kuwa yace daga yau kada wanda ya ƙara sa wa dan shi suna Muhammad ba zan yadda ku sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma kuna dukan su kuna zagin su wane mutum to kaga Umar ba ba wasa ne da ba kuma dole aka hakura aka bari don kuwa tsoron sheki ji sa ka ga sai daga baya ko mu a nan ƙasa ko wani al'adar idan aka sa mutum suna muhammad na farko ba za a dinga kiran sunan ba dole a nemi lakabin da za a sa ya ce muhammadu awwalu muhammadu sani muhammadu kabiru muhammadu ashiru muhammadu zainu da haka ake yi da duk wanda ka ji wani suna da in ma ka ce mutum sunan kama sai a ce muhammadu zikau haka ba a yadda ma a sa maka ka ce sunanka Muhammad haka kai ba wani lakabi saboda girman sunan da ake gani wani ya daga cikin kuma wato girmama sha'air na musulunci saboda maza su sassa ba abun wasa bane dole zaka wa danka horo dole zaka dole zaka mishi horo kai san kai sangarce to amma an ka san kana da sauran hannu kuma zaka kira shi kace kai Muhammad kaza ko to saboda wannan tsoron an san dai ba annabin kake nufi ba amma girman sunan ya wuce a kira shi ko da ba shi ake nufi ba a faɗi muguwar magana ko a yi ashariya ko a yi tankiya da ya fiye maka sauƙi ka sa wani sunan ko kuma ka sa laƙabin a ta kiran laƙabin to yanzu ne kuma sai ga mutane sun juye sun juye abin ya zama wani fitina ko ya zama wani rikici amma dai wannan yana cikin tafarkin magabata a cewa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saka wa mutum to wajibi ne a kiyaye wajen kar a ambaci sunan a ambaci ta magana banza ina fata mun gane wannan kar a ambaci sunan ah ta nake yanzu ko sunan sirkinka ne ka sakawa ɗanka in ka kira ka zaga sai uwa yaron ta ce ka zagi babanta ba haka bane sai a yi ta rikici ya aje gun alƙalai ce ya zai dinga kiran sunan babana yana zagi ta kuma yaron ka kake kake wa tankiya so da haka wannan sunan shi ya kira shi da suna samiya shine takwara sami Allah ne bai da takwara ko samiya nabiyullahi a'ani ina nufin muhammadan muhammad faqul fi ibn nuhin ka faɗi magana ta alkhairi da zaka iya faɗi game da ɗan gidan nuhu wal maqalatu taqsuru zancan ma ba zai iya bada bayani dalla dalla ba saqallahu qabran hallahu ma thawabihi min al-ghaifi wasmiyan ya ruhu wa yukbiru ya ce saƙallahu ƙabran hallahu Allah Ubangiji ka shayar da kabarin da ke ɗauke da jikin wannan bawan Allah ma thawabihi min al-ghayb abinda zai bashi wato abin nan abinda ke dauke da kabarin Allah ka shayar da shi ruwa mai albarka wasniyan ruwa wanda yake zai raya kabarin ya ruhu o yukbiru wanda wanda zai sa ladan shi ya karu kuma ya yawaita Allah ka kara mashi ladansa ka alkinta masa ladansa a cikin makwancinsa saboda shi kamar yadda muka faɗa a hanya ya rasu to a hanyar nan anan suka mashi kabari a wani kamar a ce irin yanzu sai a ce unidentified ko ko unmarked grave kamar yadda suke cewa idan idan mutum ya rasu a wani waje inda ba inda za a iya kai masa ziyara ko inda ƴan uwansa za su san ina ne kabarinsa ba to kaga wannan akwai damuwa a wurin ƴan uwansa da masoyansa damuwar tafi ta wanda ya ga inda aka rufe mamacinsa ko shi ne yake mai addu'a cewa ya Allah a duk inda kabarinsa yake Allah ka sanya ma kabarin sanyi da ni'ima da ruwa da yawaitar lada da albarka kuma sabara lil haqqi inda imtihanihim wa qama bi nasrillahi was sayfu yaqturu su biyin nan da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma shi wato Muhammad ibn Nuh huma su biyin sabara lil haqqi sun yi haƙuri akan gaskiya inda imtihanihim lokacin da aka musu jarabawa sun yi haƙuri eh sun jure wa qama bi nasrillahi suka miƙe wajen taimakon addinin Allah wasaifu yaqtur ga takobi fa tana digar jini an sara kan wasu suna gani al-imam Ahmad ibn Hanbal wato yadda abin ya faru shi wannan mutumi da ake cewa Ma'mun al-Abbasi Ma'mun a tarihin shi ya lalace kada cewa mutumin kirki ne kuma daga cikin halifofi mafiya girma da alkhairi a cikin tarihin musulunci amma wannan matsalar da ya samu ta halkul qur'ani ta lalata tarihin shi gaba daya amma ga kuma kan tarihin shi a wasa'i zaka ga cewa yayi jihadi ya shahara da ahwa ya shahara da taimako ya shahara da tilawa alqur'ani da kuka da tsoron Allah to amma sai rashin sa'a sai ya jawo malaman bid'a sai suka kewaye shi kuma dama su ne malaman shi tun yana dan kankani tun yana yaro yana dan dan halifa shi su ne malaman shi wannan banda maganar cewa ya kwaci mulkin ne bayan yayi kisa bayan ya kashe dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya shine al-amin kamar yadda yake a tarihi wasu ɗaya khayzuran ya kashe shi ya ga gadan sarauta to da ya gadan sarauta kuma sai ya jawo malaman shi a jiki waɗannan malamai kuma dama su suna da wannan mummuna aƙida in sai suka samu goyon bayan gwamnati sai suka nuna mashi cewa ai babu abin da zai yi jihadi a cikin shugabancinsa fiye da ya fifita wannan aƙida ya ga cewa dole ta zama ita ce aƙidar musulmai maimakon ya bar kowa ya addininsa sai ya ce to dole ma duk malamai sai sun bi kuma ya sa aka mai list ɗin duka malaman hadisi wanda su ne suka zama mishi matsala su ne suke da aƙida tsayayya da ba a iya tarsasa su akan abin da ba gaskiya ba aka yi listin su cewa a rayu akwai wane da wane a bagadaza akwai wane akwai wane a kufa wane da wane a basara yadda kasan dai ana yi idan za a yi kamfen malaman da ake so su sa baki ko a aika musu da da wasu kayan aiki ko a ce su yi hudu ba da sauransu duk aka lissafa su gaba daya sama da malami 80 ceto shi yana yana can wajen jihadi a Tarsus yana yana abinda suke ce ma suhur wato yana can kan iyaka sai ya aika wada mukaddashin sa wanda ya bari a Baghdad ce wato wana da wana da wana a kira su a gaya musu ga abinda gwamnati take so a ci gaba da karantawa duk wanda ya yarda a bashi dinari biyu. haka ake ba da surra kamar yar jaka ce ta kuɗi ake ba mutane wanda bai daba kuma a rufe shi wanda kuma dama ma'aikacinmu ne a dakatar da albashin shi akwai wanda suke alƙalai wasu malamai ne wasu ma'aikata ne a wasu dawawin kamar ofis haka ce to duk wanda yake ƙarshen gwamnati kawai dama da zaran ya ce a kawai a dakatar da albashin shi a bashi takardar kwairi ko a bashi takardar sallama to abubuwa kamar wasa abu ya zama fitina arima aka aka aka ruda al'umma gabaki daya su kuma al'umma suna kallon malaman na matsayin fitilarsu abin haskakuwarsu wasu malamai suka ga wato ba za su iya jura wannan jarabawa ba suka yi wa kansu fatawa cewa suna da uzuri illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman so da suka amsa da baki wa qulubuhum mutma'inna suka yi Allah isa suka kuma gefe su ne ire-iren wancan da muka ambata sai Yazid ibn Harun sai Yahya ibn Ma'in da sauransu duk malamai ne kuma sun sun ce eh mun ji abinda kuke su to mun ji amma ba su koma suka ci gaba da yin wa'azi da shi ba ba su kuma ci gaba da yin raddi ba so kuma suka ci gaba da kanda da hadisansu suna Allah isa to shi kuma Ahmad dan Hanbali sai ya ga cewa ba zai yi ya dauki wannan rukhsar ba wajibi ne ya dauki azima musamman a lokacin shine kamar ka ce shine fuska da kowa ke kallo a matsayin wakili na aqida ta gaskiya shi idan ya lokaci yayi to to wallahi almusta'an sai mu tashi anan ko kuma sabara lil haqi mai kula lokaci ya ya ce lokaci yayi laifin dadi an ce karewa ko to sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi